الحمد لله الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أحمده سبحانه على على آلائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله كان أكثر الدعاء كان يكثر الدعاء بتثبيت القلب على الدين والهدى ويحذر من شرور النفس والشيطان والهوى اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الأئمة الأبرار الأطهار النجباء أما بعد فاتقوا الله عباد الله وأنيبوا إليه وابتغوا الوسيلة إليه بطاعته وطلب مرضاته والاستمساك بالذي أوحى به إلى نبيه صلوات الله وسلامه عليه من قبل أن يأتي يوم لا بيء فيه ولا خلة ولا شفاعة وحذروا أسباب سخطه الموجبة لآليم عقوبته المقصية المقصية عن رحمته ونزول الجنة دار كرامته عباد الله إن صلاح حال المرء واستقامة أمره وسداد نهجه وألو كعبه ورقي شأنه وطيب حياته وحسن عاقبته متوقف على صلاح أدو في جسده مرتهم بطهارته ونقائه منبعث من صحة من صحته وسلامته ذلك هو القلب الذي أخبر رسوله صلوات الله وسلامه عليه عن عظم شأنه وعمق أثره وقوة سلطانه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أخرجه الشيخان وهو دليل بين على أن صلاح القلب رأس كل خير ينعم به العبد وأن فساده رأس كل شر يبعث ويشقى به ذلك أنه حين يكون القلب سليما ليس فيه إلا محبة الله تعالى ومحبة ما يحبه وخشيته سبحانه وتعالى وخشية التردي فيما يبغضه فإن حركات الجوارح كلها تصلح حين عندئذ وينشأ عن ذلك في نفس صاحبها بائث يبعث على اجتناب المحظورات والتجافي عن المحرمات واتقاء الشبهات مخافة الوقوع في هذه المحرمات وحين يكون القلب فاسدا متبئا لهواه مؤربا عن مرضاة مولاه فإن, فإن حركات الجوارح كلها تفسد حينئذ وتنحرف بصاحبها وتهيد به عن الجادة وتصرفه عن الحق وتصده عن سبيل الله وتحمله على التلوث بأرجاس الخطايا وتحمله على التلوث بأرجاس الخطايا والولوغ في المشتبهات فاستقامة القلب سبب لاستقامة الإيمان كما جاء في الحديث الذي أخرجه إمام أحمد في مسنده رحمة الله عليه بإسناد حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه واستقامة الإيمان إنما تكون باستقامة أعمال الجوارح التي لا تستقيم إلا باستقامة القلب ولا يستقيم القلب إلا حين يكون آمرا ممتلئا بمحبة الله ومحبة طاعته وكراهة معصيته ولا يتحقق له هذا إلا, إلا حين يكون القلب قائما بأبوديته لله تعالى هو ورعيته أي, الجوار أي الجوارح بالقيام بما يجب عليه وبترك ما يحرم عليه وأما ما يجب على القلب من أعمال فمثل الإخلاص لله والتوكل عليه والإنابة إليه والمحبة له والاستعانة به والخضوع والانقياد لأمره والخوف والرجاء والصبر والتصديق الجازم وأما ما يحرم عليه فهو الكفر كالشك والنفاق والشرك وتوابعها وأيضا المعصية وتحرم عليه المعصية كالرياء والأجب والكبر والفخر والخيلاء والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله والفرح والسرور بأذى المسلمين وشماتة, والشماتة بمصائبهم ومحبة أن تشيء الفاحشة بينهم وتوابع هذه الأمور التي هي كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أشد تحريما من الزنا وشرب الخمر وغيرهما من الكبائر الظاهرة وهذه الأمور ونحوها قد تكون صغائر في حقه وقد تكون الكبائر بحسب قوتها وغلزتها وخفتها ورقتها ومن الصغائر أيضا شهوة المحرمات شهوة المحرمات وتمنيها وإن لم يواقعها وهذه الآفات إنما تنشأ من الجهل بأبودية القلب وترك القيام بها فإذا جهلها أي جهل ما يجب على القلب من الإخلاص والتوكل والإنابة وغيرها امتلأ بأضدادها ولا بد وبحذر قيامه بها يتخلص من أضدادها انتهى كلامه رحمه الله تعالى ألا وإن من أعظم الأدوية لأمراض القلب من شبهة أو شهوة الاستمساك بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والإئتسام بها والاهتداء بهديهما والعمل بما جاء فيهما والتحاكم إليهما في الجليل والحقير وقد قال عز من قائل يا أيها الناس قد جاءتكم موئلة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال وقال عز اسمه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وكذلك منها دوام ذكر الله تعالى والضراءة إليه وسؤاله أن يثبت القلوب على دينه كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر في دعائه أن يقول اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أخرجه إمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه بإسناد صحيح ومن الأدوية كذلك الاجتهاد في الطاعات الظاهرة والباطنة وترك المحرمات الظاهرة والباطنة ومن أعظمها ضررا النظر إلى ما حرم الله فالنظر داعية إلى فساد القلب قال بعض السلف النظر سهم سم إلى القلب فلهذا أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بغض الأبصار التي هي بوائث هي بوائث إلى ذلك قال سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن والزكاة في الآية هي التقوى والطهارة والنقاء فمن تزكى فمن تزكى فقد أفلح فدخل الجنة والزكاة والزكاة متضمنة متضمنة حصول الخير ودفع الشر فإذا, فإذا حصل ذلك أورث المتزكي نورا وهدى وبصيرة نافذة ومعرفة وقوة القلب وثباته وإقدامه وذلك كله من أظهر وعجل فوائد غض البصر أما حرم الله ومن الأدوية النافعة التي يصلح الله بها مرض القلب العقوبات الشرعية كلها فإنها كما قال بعض أهل العلم من رحمة الله بعباده ورأفته بهم الداخلة في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فمن ترك هذه الرحمة النافعة من رأفة يجدها بالمريض فهو الذي أعان على عذابه وهلاكه وإن كان لا يريد إلا الخير إذ هو في ذلك جاهل كما يفعله بعض الناس بعض النساء والرجال الجهال بمرضاهم وبمن يربونه من أولادهم وغيرهم بترك تأديبهم وعقوبتهم على ما يعتونه من الشر ويتركونه من الخير رأفة بهم فيكون ذلك سببا بفساد فيكون ذلك سبب سبب فسادهم وعداوتهم وهلاكهم قال تعالى ولا تأخذ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله فإن دين الله هو طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم المبني على محبته ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام وأن يكون الله ورسوله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فإن الرأفة والرحمة يحبهما الله ما لم تكن مضيعة لدين الله والشيطان يريد من الإنسان الإسراف في أموره كلها فإنه إن رآه مائلا إلى الرحمة زين له الرحمة زين له الرحمة حتى حتى يبغض ما أبغضه الله ولا يغار لما يغار الله منه وإن رآه مائلا إلى الشدة زين له الشدة في غير ذات الله حتى يترك من الإحسان والبر واللين, واللين والصلة والرحمة ما يأمر الله به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ويتعدى في الشدة فيزيد في الذم والبغض والإيقاب على ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا يترك ما أمر الله به من الرحمة والإحسان وهو مذموم مذنب في ذلك وهذا مسرف فيما أمر الله به ورسوله من الشدة حتى يتعدى الحدود وهو من إسرافه في أمره فالأول, فالأول مذنب والثاني مسرف والله لا يحب المسرفين فليقولا جميعا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وهذا الكلام فيما يتعلق بالعقوبات الشرعية وأثرها في معالجة أمراض القلوب هو من نفائس ودرر ودرر كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجزاه هو وعلماء الأمة خير الجزاء نفعني الله وإياكم بحدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب إنه كان غفارا الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ينقوى ما سأل بركة خطبر متيو تنا مغناني أكن كوتتور زوجيا للي زوجيا wata tsoka ce gaba ce mai tsada mai daraja a jikin dan adam wanda ba yadda za a yi dan adam jikinsa ya samu tsayuwa da daidaituwa maganganunsa da tunaninsa da ayyukan gabansa har sai wannan gaba da suke koyi a cikin kirjinsa ta samu lafiya da daidaituwa da mekewa akan hanya madaidaiciya da ku bayin Allah ina yi wa kaina da ku baki daya wasiya da jin tsoron Allah subhanahu wataala da komawa zuwa gare shi da neman tsani zuwa gare shi ta hanyar ayyukan da'arsa da ta hanyar yin ayyukan da'a wanda Allah yake so da kuma neman yardansa da yin riko da abinda Allah madaukakin sarki yayi wahayi da shi zuwa ga annabinsa na alqur'ani da hadisi tun gabanin wani wuni yazo wanda babu ciniki ciniki a wannan wunin soyayya bata amfani kuma babu wani ceto da zai amfani dan adam sai ya in ya mutu da imani da ku bayin Allah lalle ku kiyayi sabuba da suke tabbatar da suke afkarwa bawa da fushin Allah wanda wannan fushi shine abin da ke wajabtawa mutum faduwa da azaba mai radadi da ukuba a wajen Allah madaukakin sarki wanda wannan azaba da ukuba sune abin da suke yankewa mutum samun rahama a wajen Allah madaukakin sarki kuma suke hana shi shiga aljanna gidan karamci ya ku bayin Allah lalle kyautatuwan halin dan adam da tsayuwan al'amarinsa ya daidaitu ya zamo tafarkin da yake rayuwa ya miƙe sannan kuma kafansa digadigansa sun ɗaukaku sha'aninsa ya rika samun ci gaba ta fuskan imani da da'a sannan rayuwarsa ta yi daɗi ya samu kyakkyawan ƙarshe waɗannan al'amura duka ababe ne wanda shari'a suka tsaye da su akan kyautatuwan zuciyar da ke cikin ɗan adam ababe ne wanda aka jingine su da tsarkakon zuciya da tsaftatuwanta ababe ne waɗanda suke samuwa suke suke bubbugowa daga lafiyar zuciya da kubutan da ta daga miyagun ayyuka ya ku bayin Allah wannan gaba mai tsada mai daraja ita ce gaba ta zuciya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bamu labari game da girman sha'anin wannan gaba da ke jikin dan adam ta zuciya da yadda tasirin ta yake da zurfi a rayuwar dan adam in har zuciya ta yi kyau to tasirinta sai ya shiga ko'ina kuma ba yadda za a iya goge wannan gurbi da alaman da wannan tasirin yake da shi ya ku bayin Allah manzar sallama ya bayyana mana ƙarfin iko da zuciya take da shi wajen sarrafa da kuma canja ɗabi'a ta ɗan adam manzar sallama ya ce ku saurara lalle a cikin jikin ɗan adam akwai wata tsoka idan wannan tsoka ta kyautata ta samu lafiya ta yi kyau to lalle dukkanin jiki shi ma yayi zama kyakkyawa idan ko ta lalace to lalle dukkanin jiki shi ma zai lalace mazala yace ku saurara wannan gaba ita ce zuciya kamar da Imam Bukhari da Muslim suka fitar da wannan hadisi na Nu'man ibn Bashir radiyallahu an wannan dalili ne bayyananne da ke nuna cewa lalle ashe kyautatuwan zuciya shine kan al'amari na alkhairi dukkaninsa duk wata ni'ima da alkhairi da bawa zai samu ya ni'imtu da ita to wallahi in zuciya bata kyautatu ba wa a cikin wahala yake don haka samun lafiyan zuciya da kyautatuwanta shine kan al'amari na ni'ima ga bawa da kuma kyautatuwan al'amarinsa kuma lalle babban sharri da ke lalata ɗan adam ta kowace fuska ta cikinsa da al'amarinsa shine a samu wannan zuciya ta lalace ta zamo marar lafiya ta gurɓata ya ku bayin Allah lalle wannan zai nuna mana ashe yayin da zuciya ta zama kubutacciya ya zama cikin zuciyan babu komai sai son Allah sai son abinda Allah yake so sai tsoron Allah sai tsoron afkawa cikin abin da zai rage wa mutum matsayi a wajen Allah to lallai wannan zuciya da ka tarar da ma'abocinta dukkanin motsinsa da yake da gabansa duka ayyuka ne yake wanda zai ƙara kyautata masa zuciyarsa za ka tarar da duk abin da zai rika fitowa daga ransa na maganganu da kuduri da aka ga ababe ne waɗanda suke dukkaninsu abubuwa ne da za su rika ƙara zaburar da shi zuwa ga abin da zai samar masa da yardan Allah suna ƙara nesantar da shi daga abin da Allah ya yi hani abin da Allah baya so shari'ar Allah ba ta son wannan abin da aka tarar da tana ƙara nesantar da shi ne da tsoratar da shi faɗawa cikin ababe na shubaha da abin da ake jin tsoron faɗawa cikinsu na haramu ya ku bayin Allah lallai duk lokacin da zuciya ta zamo lalatacciya tana bin tana bin abinda rai yake raya mata tana bijirewa neman yardan Allah majibincinta to lallai za ku tarar da wannan zuciya ayyukan da gabanta suke yi da aka ga ayyuka ne lalatattu waɗanda suke lalata ta su lalata ma'abocinta ya zama kowane lokaci yana rabuwa da hanya ta tsira da ku tarar da tana kawar da shi da karkatar da shi ga barin gaskiya sannan za ta rika kange shi daga hanyar Allah jalla wa'ala za ta rika ɗora shi akan dukkanin wasu gurɓatattun ababe ta kowace fuska na ayyukan sabo sannan kuma za ta kai shi zuwa ga dilmiya cikin bin ababe na shubaha sannan ta ci gaba da bin sanya shi bin ababe wanda ba za su samar masa da mafita a rayuwarsa ba ya ku bayin Allah lalle wannan zai nuna mana ashe tsayuwan zuciya da daidaituwanta lalle sababi ne wanda yake tabbatar da tsayuwan imanin bawa da daidaituwa kamar yadda haka yazo cikin hadisi na sayyidina Anas dan Malik Allah madaukakin sarki ya kare yadda da shi yace manzon Allah wanda tsaya da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya faɗi cikin hadisi yake cewa lallai la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu imanin bawa bai taba miƙewa ya daidaita har sai zuciyarsa ta daidaita da haka miƙewar zuciya da daidaituwanta shine abin da yake daidaita imanin bawa amma in mutum ya sake zuciyarsa ta karkace ta ginu akan miyagun tunani da miyagun aƙidu da miyagun nufi tsakaninsa da Allah da bayin Allah to lalle ba yadda za a yi imanin wannan bawa ya miƙe ya zama daidaitacce ya ku bayin Allah lallai daidaituwan imani kawai yana samuwa ne yana kasantuwa ne ga bawa ta hanyar daidaituwan ayyukansa na gabbai wanda su ko ayyuka na gabbai ba sa taɓa samun miƙewa su daidaitu har sai idan zuciya ta samu tsayuwa da miƙewa da daidaituwa sannan kuma zuciya ba ta taɓa samun tsayuwa da miƙewa ta daidaitu har sai ta zamo an raya ta an cika ta da son Allah maɗaukakin sarki da kuma son ayyuka an wa Allah da ƙyamatan saɓan Allah sannan wannan duka ba zai taɓa yiwuwa ya samu gabawa ba sai sai ya zama zuciyarsa a tsaye take wajen bauta ga Allah subhanahu wata'ala da kuma tsoron Allah da kiyaye shari'arsa wanda wannan shine da yasa gabobin bawa sai su tsayu da yin abin da Allah madaukakin sarki ya wajabta da kuma gujewa abin da Allah madaukakin sarki ya haramta musu dan haka abin da ya zama wajibi akan zuciya na ayyuka shine kamar ikhlasi ya zama duk abin da mutum zai yi ya zama yana yi ne domin Allah duk aikin da'a ibada ne da sauran ayyuka na tsakaninka da mutane to duk abin da zaka yi ya zama an samu ikhlasi kana yi ne domin Allah wannan yana daga cikin ayyuka na wajibi da Allah ya wajabta wa zuciyar dan adam dole zuciyarka kai iyayenka ya zama ka tsarkake ta ka tarbiyantar da ita ka gina ta ka dasa ta ka daidaita ta akan duk abin da zaka yi ka yi shi don don Allah sannan sannan kuma da dogaro ga Allah Allah bai yadda a dogara ga kowa ba in ba shi ba sannan da komawa zuwa ga Allah duk al'amarin da ya taso ka zama mai iba ina ba zuwa ga Allah sannan ka daidaita zuciyarka ka miƙar da ita akan son Allah da neman taimako a wajen Allah da rusunawa zuwa ga Allah madaukakin sarki da kuma jawuwa zuwa ga umarninsa da tsoron Allah da kuma ƙaunar rahama a wajen Allah sannan da yin haƙuri domin Allah sannan a samu gaskatawa akan duk abin da Allah maɗaukakin sarki da manzansa suka ba da labari suka faɗi a samu gaskatawa cikakken gaskatawa wanda babu shakka babu kokonto a cikinsa lallai kuma bayin Allah abinda Allah madaukakin sarki ya haramta wa zuciya ire-iren su shine kamar kafirci yana daga cikin abin da ke shiga cikin kafirci shine shakka ba a shakka a cikin abinda Allah da manzon sa suka faɗi duk abinda Allah ya faɗa cikin alkur'ani da duk abinda manzon Allah ya faɗa cikin hadisai da suka inganta ba a shakka duk wanda ya shakka akan yayar da ya bar musulunci wannan aiki ne na kafirci sannan da nun munafinci aiki ne na kafirci haramun ne Allah bai yadda wata zuciya ta kulla munafinci a cikinta ba hakanan shirka Allah bai yadda ga wata zuciya ta yi masa tarayya cikin haƙƙinsa da wani ba da sauran ayyukan da suke biyawa irin waɗannan ayyuka hakanan sauran ayyuka na saƙo wanda suka haramta akan zuciya kamar riya yin abu don wani Allah ko don ka burge mutane ko don samun wani abu a wajensu aikin da ake yi don a samu lada a wajen Allah don a nemi kusanci zuwa ga Allah ka aikata shi don mutane ko don samun wani abu ko don bata ma wani wannan riya ne wannan haramun ne Allah bai yarda mutum ya dasa irin wannan a cikin zuciyarsa ba hakanan jiji da kai hakanan girman kai hakanan alfahari da takama da ɗebe tsammani daga rahamar Allah da amintuwa mutum ya sakankance kawai yana ganin shi ya tafi rahamar Allah bayan ya san yana da kurakuri bai tashi yana yi da gaske ba shine al'amru min makarillah sannan da mutum ya zamo yana farin ciki yana jin daɗi a yayin da 'yan uwansa musulmi ko wani ɗan uwansa musulmi ya samu matsala ya samu rashin jin daɗi ya cutu wani abu na cutarwa ya samu musulmi ya zamo kai ka rika jin daɗi akan wannan to wannan zuciya ta aikata abin da Allah ya haramta mata haka nan yin dariya a lokacin da musiba ya samu wani ɗan uwanka musulmi wannan Allah ya haramta ma zuciya ta aikata irin wannan mummunan aiki haka nan sha'awa da son a riƙa yaɗa ayyuka na alfasha tsakanin mutane masu imani wannan shi ma aiki ne da Allah ya haramta wa zuciya sannan da ababen da suke biye da irin waɗannan ayyuka wanda dukkaninsu Allah maɗaukakin sarki ya haramta wa zuciya su kamar da imam ibn qayyim al-jawziya Allah maɗaukakin sarki ya yi masa rahama yake faɗi cewa lallai tsananin haramci da irin waɗannan ayyuka suke da shi hatsarinsa har ma ya fi zina ya fi shan giya da waɗansu su daga cikin nau'ikan ayyuka na kaba'ir na zahiri me dalili saboda waɗancan ayyuka ne wanda kake yi ka shiga hakkin wani shi ko mutumin da ya yi zina ko ya sha giya in zina ya yi laifin zinan tsakanin shi ne shi sai wadda ya yi zinar ita wanda ya sha giya iya laifin a kansa ne da ya sha giya amma mutumin da ya aikata waɗancan ayyukan da aka lissafa to ayyuka ne na laifi wanda zai sa har ka shiga hakkin waninka don haka sai zama hadarin waɗancan ya fi hadarin waɗannan da aka fi ganin girman su a zahiri tare da dukkanin su manya-manyan laifuffuka ne masu hatsari wanda kuma shari'a ta tsoratar akan aikata su shi yasa malam yace a ido ka iya ganin su kamar kananu ne ka karka ganin kamar suna da sauki tare da cewa suna da girman hatsari matuƙa sannan lallai ne zuciya sai ta ne sanci waɗansu daga cikin ƙananun laifuffuka don ta tsayu ta tsarkaku ta zamo kyakkyawar zuciya kamar sha'awan abubuwan da yake na haramun ko ko mutum ya yi ƙoƙarin ya za a yi su ci gaba ko da bai aikata ɗin ba bai yin ba amma sha'awan haka shi ma ba daidai ba ne shari'a ba ta so ya zamo aiki ne na ɓarna aiki ne na laifi amma zuciyarka ta rika sha'awan wannan abun ko ci gaban abun to wannan shi ma laifi ne waɗannan dukkaninsu laifuffuka ne illoli ne wanda illolin inji ibn al-qayyim al-jawziya yace tun sha'u min al-jahli bi ubudiyati al-qalbi suna samuwa ne suna tasowa ne a lokacin da zuciya ta jahilci menene ayyukan da ya kamata ya ta ibada amma duk zuciyar da ta san menene ake bukatar ta aikata na bautawa Allah to baraka tarar da ita ta tattaro waɗannan illoli da cututtuka ta tara a cikin ta ba a'a bal da ta karkata ne zuwa ga ayyukan da za su raya ta da kuma kin tsayuwa da ayyuka na bautan zuciyar ko da zuciya ta gano ga ayyukan da ya kamata ta yi to in ba ta tsaye akan aikata zawa ba to lalle za ta fada ma waɗancan ayyuka na barna wanda za ta kashe ta ta kashe gangan jikinta don haka duk lokacin da zuciya ta jahilci waɗancan to shi kenan sai ta jahilci abin da ya zama wajibi ta kiyaye na tsarkake niyya da dogaro ga Allah da mai da al'amari ga Allah da wani waɗannan sai ya zama ta cika da kishiyan waɗannan dole ne in baka cika zuciyarka da ayyukan da'a ba to dole ka cika ta da ayyukan barna domin zuciya a bace wanda ba ta taɓa zama haka dole sai ta yi aiki ko dai ka sa ta ta yi aiki da zai samar maka da yardan Allah aikin ya yi tasiri har gangan jikinka ya daidaitu ko kuwa ya zamo ka barta ta cika da ayyuka na saban Allah ta lalata gangan jikinka kuma ta samar maka da mummunan makoma da mummunan matsayi a wajen Allah subhanahu wata'ala kamar da Imam Ibn al-Qayyim ya faɗi rahmatullahi alayhi ya ku bayin Allah lallai yana daga cikin mafi girman magunguna da suke magance cutan zuciya da sha'awa da bibiyan shubha shine yin riko da littafin Allah da kuma riko da hasinnan manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallama riko da su riko na gaskiya da shiryuwa da shiryan da ke cikin su da aiki da abin da ke cikin Qur'ani da hadisi kuma duk matsalan da ta taso maka ya zama ka koma cikin su ne zaka samu mafita ka samu ina ne zaka matsaya akan al'amarin naka babba ne ko kare hakika Allah subhanahu wataala ya faɗi cikin alƙur'ani mai girma Allah ta'ala yake cewa ya ku mutane hakika wani irin wa'azi ya zo muku daga wajen Allah mahalicinku shine alƙur'ani kuma wannan wa'azi waraka ne ga abin da ke cikin kirazanku sannan shiriya ne kuma rahama ne ga masu imani don haka alƙur'ani wa'azi ne duk mutumin da alƙur'ani bai wa'azar da shi ba to babu abin da zai masa wa'azi da haka alkur'ani wa'azi ne wajibi ne in kana da imani duk lokacin da ake karanta maka ayan alkur'ani ya zama kawo abtu da ita sannan mu sani alkur'ani waraka ne akan duk wata cuta da ke cikin zuciya cuta na rashin lafiya na zahiri da cuta na mugun tunani mugun kuduri alkur'ani yana warkar da shi ya fitar wa mutum da wannan abu amma na'am sannan shiriya ne kuma rahama ne amma fa baya kasantuwa ga kowa sai mai imani dan haka in mutum na da imani to alqur'ani ya isa ya zama masa waraka ya isa ya zama masa wa'azi kuma shiriya kuma zai zama masa rahama amma in ya rasa imani to babu abin da yake zama masa matsala sai an ce masa Allah ya ce annabin Allah ya ce a wani wajen Allah subhanahu wataala ya faɗi cikin suratul isra'i yake cewa lalle muna saukarwa daga cikin ababen da muke saukarwa cikin alkur'ani muna saukar abin da abin da yake zamowa waraka kuma rahama ga masu imani amma wanda yake azzalimi da yake daukan hakkin Allah yake kaiwa ga bayin Allah to abin da muke saukarwa na wahayin alkur'ani inji Allah shi wannan babu abin da zai kara masa sai hasara da haka duk mutumin da in ana faɗa masa Allah ya ce annabin Allah ya ce yake ganin ana gayyato masa matsala to to wannan alama ce na cewa shi azzalimi ne kuma hasararre ne ba shi da rabo duniya da lahira ya ku bayin Allah yana daga cikin abin da yake magani da zai magance wa mutum wannan irin waɗannan miyagun cututtuka a cikin zuciya shine dawwama akan ambaton Allah dawwama akan ambaton Allah da rusunawa zuwa ga Allah da kuma yawan roƙo kana addu'a kana roƙon Allah ya tabbatar da zuciyanka akan addininsa wannan kuwa annabin Allah wanda yake shine sayyidul awwalina wal akhirina wanda Allah bai halicci mai daraja kaman sa ba ko ba zai halitta ba duk da irin matsayi da Allah madaukakin sarki ya bashi dinnan sai ya zamo daga cikin addu'an da yake yawaita yi yana addu'a yana cewa Allahumma muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya Allah wanda yake jujjuya zakata Allah ka tabbatar da zuciyata akan addininka Azhar sallama yana yawaita wannan addu'a kamar yadda Imam Ahmad da Imam Tirmidhi suka fitar da wannan hadisi ya ku bayin Allah yana daga cikin magani da yake warkar da zuciya daga irin waɗancan miyagun cututtuka shine yin kokari cikin ayyukan da'a wa Allah na bayyana da na boye da gujewa dukkanin abin da yake haramun ne na bayyane da na ɓoye wanda yana daga cikin abin da ya fi cutarwa daga cikinsu shine mutum ya zama mai kallon haram lallai in mutum yana yawan kallon abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta masa to wannan abu ne da yake kawo lalacewar zuciya sashin magabata suka ce kallo kallo da muke gani ake yi da ido wani irin guba ne na wani irin mashi ne da mutum yake harbawa in yaje sai ya cafko masa abin da zai dasa a cikin zuciyarsa don haka mashi ne wanda yake zuwa ya gurɓata ya zama guba wa zuciya saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya umarci masu imani da su kiyaye idansu kuma su kiyaye al'auransu kamar da yake cikin suratul nur Allah maɗaukakin sarki ya ce ka faɗawa muminai maza su rintse ganinsu su rinke ganinsu sannan su kiyaye al'auransu wannan shine abin da zai fi tsarkake su kenan shine abin da zai fi sanya su zama masu tsoron Allah lalle Allah ya kasance masani ne akan abin da suke aikatawa sannan ka faɗa wa masu imani mata su ma su rinse ganinsu sannan su kiyaye al'auransu ya ku bayin Allah abinda ake nufi da azzaka a wannan aya abinda ake tsarkakewa a cikin wannan aya shine jin tsoron Allah da kuma tsabtace zuciya da tsarkake ta daga abinda Allah baya so lallai dukkanin mutumin da ya tsarkaka to hakika wannan ya rabota ya shiga aljanna wanda wannan tsarkaka kuwa shine abin da ya tattaro ya kunshi ya kuma tattaro dukkanin alkhairi da kuma tunkuɗe dukkanin wani sharri idan har wannan ya samu ga bawa to shikenan fa abin da zai tabbata ga wannan bawa da ya samu wannan tsarkakuwa shine haske da shiriya Allah zai sanya masa basira na gane al'amura ya zama duk abin da ya taso shi zai kaucewa abin da zai illatar zuciyarsa ya tafi zuwa ga abin da zai gyara masa zuciyarsa Allah ta'ala zai ganar da shi al'amura ya sanya masa ƙarfin zuciya da tabbatuwa akan ayyukan da Allah maɗaukakin sarki yake so akan digadiginsa ba tare da ya zane ba wanda wannan duka yana daga cikin bayyanannu da kuma mafi girma da mafi fa'ida na ayyuka wanda rintse ido yake samarwa bawa in yi rintse idansa daga kallon abin da Allah ya haramta ya ku bayin Allah yana daga cikin magani mai amfani wanda Allah maɗaukakin sarki yake gyara zuciyan bawa da ita ya magance masa rashin lafiyar da ke ciki shine duk abin da ya taso a riƙa yin hukunci irin na shari'a akai kamar yadda sashin magabata suke faɗi cewa lalle yana daga cikin rahamar Allah maɗaukakin sarki ga bayinsa da tausasa wanda yake yi gare su wanda wannan ya shiga cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki cikin suratul anbiya'i wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin da Allah ya ce manzo sallama ban aiko ka ba face sai dan ka zamo rahama ga dukkanin halittun duniya to wannan rahama tana samuwa wajen yin hukunci da abin da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta cikin alƙur'ani ko cikin hadisi wannan rahama rahama ce da take zamowa mai amfani wannan rangwame yakan zamo mai amfani kamar misalinsa shine misalin yadda ake jinyar rashin lafiya idan ɗan uwanka bai da lafiya wajen yi masa jinya ba za ka tsaya wai kana jin tausayinsa ya zama ba za ka tsaya ka masa jinyan da zai samu waraka akan ciwonsa ba a tsayawa da ka yi da gaske ka masa jinyan ciwonsa ko da yana ihu ko da yana jin zafi saboda wannan hanyar ita ce kaɗai hanyar waraka to haka abin rahaman yake idan wanda ke karkashinka yayi aikata abu na ba daidai ba to alaman rahama shine duba menene shari'a ta ce wajen dora shi akan hanya ka dora shi akan wannan abin ka tirsasa shi sai ya bi shine rahama dan haka ba rahama bane danka ka kyale shi rayu jahili bai san addini ba ba za ka hukunta shi ka matsa masa sai yayi karatu ya fahimci addini ba saboda wai kana tausayin sa to wannan ba tausayi bane cin amana ne kuma aikin sako kake yi tausayin shine ka masa duk abin da zaka yi masa wanda bai saba wa shari'a ba sai ya fahimci addini idan wani aiki yake yi kuma na barna kai masa duk abin da zaka yi na ukuba dan ka raba shi da wancan hanya wannan shine kayi masa aiki da wannan abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi cewa Allah ta'ala bai aiko manzon Allah ba sai dan rahama ga duniya baki ɗaya rahaman shine kowane abu a masa abin da ya dace don haka cikin babban abu ko ƙaramin abu gwargwadon abin da za ka iya to abin da za ka yi kenan wannan shi ne kuma abin da ake gina tarbiyyar yara a kai shi yasa wani malami cikin magabata ya ce yana daga cikin jahilcin da yake damun da yawa daga cikin maza da mata shi ne yadda suke tarbiyyar 'ya'yansu wai sai su rika sanya tausayi akan yara a lokacin da suka yaran suka bijirewa abin da ya kamata su yi wanda a makon da ya gabata mun karanta hadisi akan wannan ba za sallama shi yafi kowa tausayi cikin bayin Allah amma yace ku umarci ayanku da sallah suna shekara bakwai in sun kai shekara goma su ba su dake su kenan ka daki yaranka in ya kai shekara goma bai sallah ba shine tausayi ka kyale shi baka dake shi ba shine rashin tausayi saboda in ya girma ya wuce wannan shekarun baya sallah karshe zai mutu baya sallah tausayinsa ka ji koko rashin tausayi ka jefa shi a cikin matsananciyar azaba saboda ka jahilci me ake kira tausayi ka jahilci ya ake ake tarbiyyar yara da haka wajibinmu ne mu yi riko da wannan yanzu kamar yadda yaranmu matasa da aka ga yaro iyayensa suna kallo ya zamo dan iska a gari ya zamo mai dagawa mutane hankali amma ba za su iya hukunta shi ba da yaron ka ya zamo mabarnaci dan ta'adda a cikin al'umma gara in duk hanyar da zaka bi ka magance shi kaga ya gagara ka karya shi ka ajiye shi a gida ka masa jinya ba sai da kafa ya fice ya je yawon ba sai da kafa ya je ya zama dan sara suka ya soki wancan sai yana da kafan da zai fice ya je yana shan kwaya yana fasadi ya zama barawo ya zama wancan ya zama wancan gara ka karya shi ka masa jinya in ka fahimci lokacin da zai warke har yanzu bai daidaitu ba ka sake karya shi tunda wani lokaci in aka ce a kai shi gidan gyaran hali can kuma sai ya je haɗu da waɗansu sai gurɓata shi to in kana ganin can zai lalace kai ka masa naka gidan ka masa naka gidan gyaran halin a gida duk hanyar da zaka bi ka bi komai wahalan da zai sha in dai zai zamo ya daidaita akan addini to yin wannan shine tausayi a gare shi Allah madaukakin sarki ya faɗi game da dukkanin wani hukunci da za a yi in dai da shari'arsa ne ya ce wala ta hukun bihima ra'afatin fi dinillah kada ku kuskura tausayi ya kama ku a lokacin da kuke tsayar da hukuncin Allah in dai shari'ar Allah da ka tsayar hukuncin Allah za ka yi wa wanda yake karkashinka karka yadda ka tausaya masa karka yadda tausayin jin tausayin a lokacin da ake tsayar hukuncin Allah to shine laifi domin Allah da ya halice shi ya fi ka sansa kuma ya fi ka tausayinsa amma ya ce a yi masa wannan abin saboda wannan shine abin da kawai zai daidaita shi ya ku bayin Allah lallai shedan kullum abin da yake so da dan adam shine ya lalata masa al'amarinsa duka yaga komai naka ya daidaice idan yaga mutum ya karkata zuwa ga tausayi in ya fahimci kai mai tausayi ne to abin da shedan zai yi maka shine sai ya zo ya yi ta sanya maka tausayin ka tsananta cikin tausayi ta yadda har za a zo ana sabawa addinin Allah amma baka kishi yanzu abin da wasu daga cikin matasanmu suka yi ranar asabar ne ko lahadi da sunan suna maulidi wani ba ko a jikin shi bai hango wannan abin matsala bane ko bai ji cewa damuwa bane wani ma akwai ɗansa wani akwai wanda yake da iko da shi amma bai ji wani abu ba to wannan alama ce ta shedan yayi riba a kansa amma mutumin da zuciyarsa take raye kuma rahamar tausayin da ke zuciyarsa tausayi ne da ya dace da shari'ar Allah to dole ya rika kishin addini duk lokacin da ya ga ana barna ana gurbata addini dole zai ji hankalinsa ya tashi zai ji baya jin daɗi zuciyarsa za ta cika da bakin ciki da takeici amma wani ɗansa ne yake wannan ɓarnan ya shigo da matan banza gidansa ya zamo dilan ƙwaya da abubuwa na ɓarna yana gani amma ko a jikinsa shi dai in ya rasa na kashewa inda ɗan zai zo ya ce masa kayan shayin ka ya ƙare ga shi ka saya ga na ga wannan yajin ya maka kyau in baya da shi kira shi ya ce masa turo min kaza bayan da kuɗin kashewa shi shi kenan ba damuwarsa in an yi magana ce to yara ne zamani ne in zamani ne mu ma abin baya mana daɗi baya maka daɗi wani mataki ka ɗauka wani mataki ka ɗauka a matsayinka na ubansa ko wanda yake ƙarƙashinka ko wajen sana'a kake da shi wanda suke sana'a a ƙarƙashinka in suna irin wannan ɓarnan wani mataki ka ɗauka wanda ba zai gyara ba ka kore shi ka kore shi shi ne tausayi amma to yanzu na kore shi yaya na zai je waye waye yana ɓarnan me riban zamanka da shi in dai da ka zauna da ka rike shi kake tausayin san yake samun ci da sha a jikin ka ya taimaki iyaye iyayensa in dai wannan abin bai canja shi akan ɗabi'ansa da addini ba me ya amfanin tausayin da haka dole wanda yake karkashin ka in ba zai matsa in ba zai gyara ba ka sallame shi shine ka tausaya masa ka nuna masa kana son layi kana son lahirinsa ta yi kyau fiye da duniyarsa shine ka tausaya masa hakanan ɗaya ɓangaren shi ma haka ake bukata mutane su fuskance shi kenan ta fuskan yaya za a yi mutum ya zamo mai kiyaye dokan Allah sannan ya za a yi zamo mai tsayuwa a kan daidai hakanan idan abu ne wanda yake ya zamo mutum mai tsanani ne to shi ɗan yakan sa masa ƙarin tsanani akan tsanani sai zama laifin da yaro in yayi za ka masa hukuba ka tsaya a nan sai shi ɗan ya sa ka masa hukuban da ya wuce nan kamar yadda shi ma yana faruwa sai ka ga yaro da tsawatarwa ya kamata a yi masa amma saboda kaushin zuciyan iyaye ko wanda suke kula da shi sai su yi masa duka na tashin hankali to shi ma wannan sharrin shaɗan ne kuma aikin laifi ne ko kai ka haife shi in ka masa hukunci sama da laifin da ya yi ka saba wa Allah saboda dama shi shaɗan abin da yake so lalata al'amuran mutane ko dai ka yi sakaci ko kuma ka wuce iyaka don haka sai malaman suka ce idan mutum ya zamo a sifa na farko tausayinsa ya zamo har baya kishi a kan saɓan Allah to ya zama mai zunubi idan kuma ya zama na biyu tsananinsa kaushin zuciyarsa da zafinsa ya zamo yana yin hukuncin da ya wuce abin da shari'a ta ba shi dama ya yi to shi kuma ya zama maɓarnaci kuma Allah ta'ala baya san maɓarnata kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ba da labarin yadda ake bukatar mutane su rika yin addu'a in sun jarabtu da ɗaya daga cikin waɗannan laifuffuka Allah madaukakin sarki ya kaito mana cikin suratul Ali Imran yadda bayin Allah da suke cewa rabbana ghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin ya Allah ka gafarta mana zunubanmu kenan ga mutumin da ya zama mai sakaci har baya kishi akan an saba wa Allah wa israfana fi amrina da kuma mutumin da waɗanda suke barna akan al'amarin su shine su kuma suna yin hukuncin da ya wuce laifin da mutum yayi wa sabbit aqdamana sannan ka daidaitar da mu ka tabbatar da diga digin mu kenan akan zuciya daidaitacciya wanda bata karkata zuwa ga tausayin da shari'a ya hana ba kamar da basu karkata zuwa ga hukuban da Allah ya hana ba kenan suka zamo a tsakatsakiya wa khairul umuri awsatuha sannan ka taimake mu akan mutane waɗanda suke eh kafirai ya ku bayan Allah wannan duka ababe ne da suke rataye da hukuba na shari'a da ta tanadar akan zuciyar da ta kaucewa Allah madaukakin sarki ta zama zuciya marar lafiya wanda waɗannan kalamai kalamai ne wanda aka ciro su daga cikin maganganu da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi Allah madaukakin sarki muke roƙo ya saka masa da alkhairi da shi da sauran malaman mu baki daya a bisa hidiman da suka yi wa addinin musulunci Allah madaukakin sarki muke roƙo ya taimake mu wajen kyautatuwan zakatan mu da tsayuwanta da daidaituwanta ya tsarkake mana ita daga dukkanin ciwo cututtuka na bayyane da na boye domin Allah madaukakin sarki shine mai iko akan yin haka ya ku bayin Allah lallai Allah da mala'ikunsa suna salati ga annabinsa sannan ya kiraye masu imani da cewa su yi salati da gaisuwa zuwa ga annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan manzon sallama ya faɗi cikin hadisi cewa dukkanin mutumin da ya masa salati Allah madaukakin sarki zai masa salati guda goma اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر ال اله وصحابه والتابعين ومن وازواجه امهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وعفوك يا يا واحسانك يا اكرم الاكرمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وهم حوزه الدين ودمر اعداء الدين وسائر الطغاة والمفسدين يا رب العالمين وألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم وأصله قادتهم واجمع كلمته كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم انصر اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك المؤمنين المجاهدين الصادقين اللهم آمنا في أوطاننا وأسل أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم انا نجعلك في نهور اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم واكفنا شرهم بما شئت يا رب العالمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو اسوه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك, نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وهب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله